أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا الشرين قوة رمضان هجرة منزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta wato dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma za mu shiga goma na ƙarshe masu falala waɗanda ya kamata musulmi su jajirce an yi goma an sake yin goma yanzu za a tunkari goma na ƙarshe ko tara na ƙarshe allah ya sa mu kasance waɗanda za su samu wato mafi riba daga cikin abin da za a samu na cikin waɗannan kwanakin da shekarun da za su gaba a duniya da lahira a jiya mun tsaya akan aya ta wato abin nan 167 zuwa aya ta 168 a cikin suratul a'raf a shafi na 172 a yau za mu tashi akan wannan aya ta 167 zuwa ta 168 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar yanzu nan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya Allah ran Allah ce wa qatta'nahum fil ardi umama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatta'nahum mun rarraba su su wa su bani Isra'ila fil ardi a cikin ƙasa umaman al'umma al'umma kina sai zaman to qatta'nahum shine al maf'ulul awwal umaman shine maf'ulun bihi thani ko kuma qatta'nahum an gane mun rarraba su fil ardi a cikin ƙasa wato halu kaunihim umama sai zaman to shi umaman matsayin hali shike in mun ce qatta'a yana buƙatar maf'uli guda ɗaya al muhimmu dai duk inda ta kai ta kawo Allah ya rarraba su a cikin a cikin duniya kaga yanzu zaman su saura suna turai sun tarwatsa a cikin kasashen turai saura sun tarwatsa a cikin jihohin ƙasar america saura suna cikin australia saura suna cikin abin nan ƙasar rasha to afirka kuma yanzu da arziki ya bullo kuma sun fara shigowa cikin ƙasar afirka suna ƙoƙarin ƙulla alaƙoƙi da manya-manyan ƙasashen afirka akwai sauransu kuma cikin sauran ƙasashen larabawa almuhimmu dai allah ya rarraba su in kaga sun taru lokaci na Allah yake jira wanda la yaba asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su al'azab minhum as-salihuna Allah ce daga cikin su akwai nagari kinan nan as-salihuna sifa ne sai ka kaddara mishi unas ko kalmar da take dacewa da shi daga cikin su akwai nagari inji Allah ba wato ba a ce ba duka ba nagari ba bane wa minhum duna zalik daga cikin su akwai waɗanda kuma ba waɗannan ba jiya mun kawo muka ce malamai sun yi zancen to annis ba an ce akwai nagari daga cikin su akwai waɗanda ba nagari ba to amma waɗan bi suka fi yawa da nassi na alqur'ani mafi yawancin su ba mutane ne nagari ba wa kathirun minhum fasiqun ko ba haka ba sannan Allah ce minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allah ce wa balawnahum mun jarrabe su bil hasanati da kyakkyawa al hasanat in kaga dama shi ma kana iya matsayin shi ka bar shi matsayin sunaye kuma in kaga dama kana iya ɗauka shi matsayin sifa ce an shafe masa wato mun jarrabe su da ababe al'ashiya alhasana kenan mun jarrabe su da abubuwa waɗanda suke masu kyau abubuwa da aka jarrabe su masu kyau ma'ana an ba su ni'imomi je mun kawo ayoyi da dama da suka bayani irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bani Isra'ila waɗanda wannan suratul A'raf ta faɗi waɗansu daga cikin su suratul Baqara kuma ta faɗi waɗansu daga cikin su ni'imomi da dama da Allah subhanahu wata'ala iya yi musu ina fata an fahimce ni kuma ya ce su tuna waɗannan ni'imomin wasayyi'at kuma da munana ai wa balawnahum bisayyi'at mun jarrabe su da munana mun kace sayyi'at shi ma sifa ne daga sa'a yasu'u sayyi sai a ce sayyi'a mace kenan wato sayyi'a ne an kace sayyi'a wawun an kamar da ita ya'un a cikin at-tasrif za mu mun jarrabe su da munana nan ba ana nufin Allah yana aikata sharri ba a'a ana nufin an jarrabe su da abin da yake bakanta ma dan adam da rai shine umurnin da Allah yake yi maka abin da baka so Allah ya umurne ka sannan kuma Allah ya hane ka ga abin da kake so sannan kuma Allah ya turo ma rashin lafiya da wadansu musibu da baka so su ne as-sayyi'at kaga Allah ya jarrabe su da as-sayyi'at ababen da ba sa so sun yi zama karkashin wato daula ta fir'auna wannan kaga abu ne wanda ba sa son shi kenan kasancewa su karkashin fir'auna an wato jarabawa ce tana daga cikin jarabawa ta misali na as-sayyi'at amma Allah ce la'allahum yarji'un dan saboda bi dan saboda yarji'una su dawo an gane ko an yi wannan don mi yarji'una su dawo wannan yana daga cikin abin da ake kira at-ta'lil at-ta'lil ashe Allah yana daga cikin hikmomin da suke sawa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe dan adam dan saboda dan adam ya dawo in an jarrabe ka da mai kyau ka dawo in an jarrabe ka da mummuna ka dawo kina in Allah ya baka dukiya ba wai ko ya baka mulki ko ya baka ilmi to abinda za ka yi ka dawo ma Allah subhanahu wata'ala shine ka sa wannan ni'imar a inda Allah ya ce ko kuma in Allah ya jarabe ka da wani abu wanda baka so ka dawo kenan duka da jarabawa da Allah yake yi don Allah ya sa a dawo ni zuwa gare shi shi yasa canzawa al'amurra in ba mutumin da ke da hankali ba bai gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi niyyar jaraba shi akan wannan mun faɗi cewa za a fitar da mawdu'ai da dama amma da yake yanzu ne muka fara karatu za mu bari har aya ta ƙarshe kilan ta gaba in mun zo kanta za mu yi ƙoƙarin mu fitar da maudu'ai mu ba ɗalibai kiki yadda ake fitar da maƙuddan amma maudu'ai ba maƙuddan kuɗaɗe ba ina fata an fahimce ni almuhimmu la'allahum yarji'un dan su dawo kalima ta la'alla tana ɗaukar ma'ana guda uku tana ɗaukar la'alla wani lokaci arraja tsammani ake yi to kaga ba a cewa Allah yana sa tsammani don Allah ya san ko za su dawo ko ba za su dawo ba la'alla kuma tana nufin wato wani lokaci shine dan saboda abu an gane ko sannan kuma la'alla wani lokaci tana nufin wato misali kamar kamanta wani abu da wani abu amma suka ce wuri guda ne ta zo da wannan ma'ana a cikin alqur'ani wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wato abin nan annabi hud yake cewa mutanensa kuna riƙon almasani' la'allakum takhluduna kamar dai za ku wato abin nan za ku dawwama ba wai shi na cewa za ku abin nan ko ya ce musu don ku dawoma don ya san cewa riƙon gidaje ba zai sa su dawoma ba ina fata an fahimce ni kenan la'alla fi haƙƙin lahi ta'ala tufidu tahqiq in dai ga Allah za a danganta la'alla to ta zan tabbas dan Allah ya san abin nan zai kasance ko ba zai kasance ba ina fata an fahimce ni duk irin waɗannan af'alur raja da af'al allati tufidu raja an gane ko in an danganta su zuwa ga Allah to shi Allah ya sani amma kai dan adam kai ne baka sani ba la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ko ba haka ba fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira shi Allah ya san abin nan zai kasance kuma zai kasance ba amma kai a matsayinka na dan adam kai ne baka sani ba shi yasa la'alla fi haqqin nas tufidu ahyanan ash-shakk walakin fi haƙƙin lahi ta'ala da'iman tufi da tahqiq in dai an ka ce ga Allah ne abin ya koma na Allah to tabbas ne kai kai ne an baka da tabbaci cikin al'amuranka ina fata an fahimce ni malam mu je aya ta gaba fa khalafa min ba'dihim fa khalafa min ba'dihim khalqun warithul kitaba ya'khuduna 'arda hadha يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى فخلف سيمي من بعدهم باينسو khalfun masu maiwa kalima ta alkhalfu malaman tafsirin alkur'ani da lugar larabci sun kace aslinta malamai sun yi sabani akan mazhaba guda biyu wasu sun kace khalfun aslinta masdar ne in an ce masdar wato aslin kalima kafin ta koma wato suna ina fata an fahimce ni kenan khalafa yakhlufu shine wato khalfan sai ya zama to masdar ne mai mayewa ake nufi amma daga baya sannan ta cira ta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi ce a yanka ce khalafa ya khlufu khalfan shine ismi ne ismul jam'i ne suna ne na jam'i amma ba jam'i bane an gane ko waɗansu malamai suka ce a jam'in ne ma domin alkhalifu jam'in shi sai a ce khalfun arrakibu sai a ce rakbun ina fata an fahimce ni kenan a larabci wasu ɗauki fa'lun wato siga ce ta ismul jam'i wasu ɗauke ta matsayin jam'i almuhimu kuma zance mafi inganci ma matsayin jam'i take domin ana cewa rakibun a ce rakbun khalifun a ce khalfun masu mayewa to sai malamai suka yi sabani wajen asalin wannan kalima waɗansu daga ciki suka ce daga khilafa ne khalafa ya khulufu khilafatan shine mai mayewa wanda ya zo bayansa sai ya zamanto da khalafa da khalfun duka asalin su fi'ili guda ne kuma mai ɗaukan ma'ana guda waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi khalafa na farko shi yake nufin mayewa khalfun ba na mayewa bane khalafa ya khulufu an gane ko sai sun ka ce khalfan wa khulufan shine abin da ake nufi da wato lalacewa daga nan aka samu khaluf la khalufu fa musa'im atyabu inda Allah min rihil misk hadisi na cikin sahih bukhari da sahih muslim khaluf shine canzawar doyi ko doi ko warin baki kaga sai suka ce to nan daga khalafa ya khulufu ina fata an fahimce ni kenan khalfan wa khalufan shine canzawa sai suka ce kenan fa khalafa sai ya mai min ba'dihim bayan su khalfun in mun ga dama mu ce masu maiwa ko ko khalfun masu maiwa amma lalatattu kenan sun dauke shi daga khalafa ya khlufu khalfan khalufan waɗanda suke lalatattu ne ba na gari ba ina fata an fahimce ni abin nan wasu daga cikin malamai suka tafi cewa akwai bambanci tsakanin khalafun da khalfun idan aka yi sukun khalfun kenan waɗanda ba nagari ba amma an ka ce khalafun ana nufin nagari ina fata an fahimci ni ce sa ake cewa kunu wato khaira khalafin li khairi salafin ina fata an fahimce ni khalaf sun kace kenan nagari waɗansu malamai suka ce wannan tafriqin bai da wani asali in kana son cikakken bayani ka koma cikin al-mufradat fi gharibin Qur'an na Imam al-Asfahani sannan ka koma cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ibn Ashur karkashin wannan aya shi ko wancan cikin mu'jamcin wajen khalafa kaga wannan magana sabanin maganganun malamai fa khalafa min ba'dihim khalfun sai suka maye bayan su masu mayewa warisul kitaba waɗanda sun gadi littahi wannan shine qira'a ingantatta amma akwai qira'a shadda wurrisul kitaba an gadar da su littafi to wannan kira'a duk da ke shazza ce wurrisul kitaba amma ta zo da uslubin da alqur'ani yake zuwa da shi domin idan qur'ani zai faɗi cewa mutanen da ya ba littafi ko ko Allah ya faɗi cewa mutanen da ya ba abu nagari ne to sai shi isnadi galibi fi'ilin izuwa gare shi amma idan idan ya zamanto ba mutane ne na gari ba sai a juyar da fi'ilin ba ma sai an kawo suna Allah ba saboda ba su cancanci a kawo shi ba wannan usulubi ne na Qur'ani thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina kaji Allah ce shi ya gadar da littafi amma da aka zo wajen waɗanda ba su yi aiki da littafin ba sai an ka ce wa innal ladhina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhum murib waɗanda aka gadar da su littafi saboda sun riga sun aikata mi sun aikata banda ina fata an fahimce ni almuhimmu dai wannan uslubi ne na alqur'ani sai an ka ce warithul kitaba sun gadi littafi mun ka ce waccan qira'a warithul kitaba an gadar da su littafi duk da ke qira'a ce sadda waɗannan yaran ko waɗannan waɗanda suka mai ya khuduna arada hadha al-adna ya khuduna suna karba arada hadha al-adna wato abin nan dan abin duniya wanda bai tabbata domin kalima ta al-aradu in an kai mata ra'un fatha suka ce shine ma la sabata lahu abinda bai tabbata min mata'i duniya na dan abin duniya duk abinda aka baka duniya bai tabbata ko dai ka ce ka bar shi ko ko tun kana da shi barka shine ai abin duniya kenan bai da tabbata amma sai sai ma wadansu malamai suka ce to in an ka ce ardun kuma ina fata an fahimce ni ardun ana nufin kuɗi addananif mafi yawanci kuma kalima ta arzu tana nufin gefe shi yasa ba aka samu ilimin arut domin ilimi ne yana kula da gefen wato abin nan karshen sassa guda biyu na na abin nan na magana sannan arz al ha'id shine wato gefen abin nan al muhimmu dai arad to galibi kalima ce tana nufin gefe da sassa domin kudi suna da fuska guda biyu to arad hadha al adna shi dai arad aka ce abin da bai tabbata na abin duniya an gane ko tabbata abbayi kudi ba za su tabbata ba komai ba zai tabbata ba rayuwa ba za su tabbata ba dadin duniya da zaka samu ba zai tabbata ba ko ka tafi ka bar shi ko kuma ya barka tun kana da rai ya khuduna arada hadha al adna suna karbat dan abin duniya ma'ana rashawa da ciwaciwa da fassara ayoyi don su dace da waɗansu bukatu na waɗansu mutane don saboda a samu abin duniya a fassara aya don ta dace da abin da tura wanda suke majalisar ɗinkin duniya suke su ba da kuɗi dola dola a ci ko a fassara aya ta dace da abin da wata ƙungiya take a wani wasu ƙasashe na turai ko a ja aya don ta dace da son wurin wani mai kuɗi ko a ja aya don ta dace da son wani mai mulki ko a ja aya don ta dace da son wata jama'a don ta ci gaba da biyayya ko don saboda wata bukata ta duniya ina fata an fahimci ni to shine arada hada al-adna wa yaquluna sayughfaru lana in sun karba dan adam ba za a hana shi da kuskure ba amma me ya kamata sai ya tuba tuba ingantacce amma sai su ce kai sayughfaru lana Allah zai gafarta muna wai kaji tun kafin ba su saba ma Allah suna da fikirar cewa Allah zai gafarta musu shi yasa idan mutum na da wannan tunani karshe zai halaka saboda akwai mutumin da shi kullum abin da ya dauka zai aikata balla ya ce yayi kuskure a yafi mishi shi kuma in ka yi ɗai aka ce kuskure ka yi biyu aka ce kuskure ka yi uku aka ce kuskure a'a alkhata'u alladhi yatakarrar laysa bi khata'in wa inna ma huwa qarar kuskuren da yake maimaituwa ɗaya biyu uku ba kuskure bane wannan ganganci ne mutum yayi abu yau ya ce kuskure na a ce a'a to babu laifi an yafi gobe ka aikata a ce a'a to babu mai da kuskure na jibi ka aikata ka ce kuskure na gata kuma ka aikata ka ce kuskure na a ƙarya kaka yi abinda ke cikin zuciyarka ne kake aikatawa to shi yasa ji Allah ce wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuduhu in kuma aka sake zuwa da wata cuwacuwa fata wadda take bukata a aza mata makudan kudade fata wadda take son a samu kudi karkashin ta wanda za a halatta wani abu wanda Allah ya haramta ko wani abu wanda Allah ya halatta a haramta shi ko wanda ya haramta a halatta in aka samu kuma sai su sake karba kaji matsalar tun farko sun ji an ce Allah ghafurur rahim sun ce to bari mu karba sai yughfaru lana Allah zai gafarta mana dan haka duk wanda adda wannan aqida to ya san cewa da an gano shi ba za ta bu gafarta mishi ba ko dan adam ya gane kullun kana tunanin zaka aikata laifi sannan ka tuba ya ra'i ka dauki banka yan uwa annabi yusuf haka suka ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin to wa ya gaya maka ka je ka karbi kudin kafin ka fara cin suka mutu ka je ma kana cikin wahalar ta ka samu kudin na sabon Allah kuma baka samu ba kuma ka mutu ta yi kuma ka je ka samu kafin ka fara ci kuma ka mutu kuma ta yi ka amsa sai ka fara ci baka ci abin kwarai ba kuma ka mutu kuma ta yi ka karba ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci sai ka ci kuma ka mutu kuma tana yiwa ka karba ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci kuma so kari kuma ka shiga cikin wahala da tafi wannan kuma ka mutu ka je gaban Allah wa yaquluna sayughfaru lana ya ai Allah zai gafarta mana kuma Allah zai sake gafarta mana kullun kai kullun dai kai amshi kuɗi kai tuwa kuma ka ce Allah zai gafarta maka to kana da tabbacin cewa mutuwa za ta zo ma akan kana halin tuba subhanallah Allah ce alam yu'khad alaihim misaqul kitabi shin ba a karba musu ba alqawalin littafi an gane ko misaqul kitabi alqawalin littafi menene alqawalin littafin an ga ta dan tafsiriya ce shine ga fassara wannan misaqul kitabi Allah yaqulu ala Allah illa alhaq kasu faɗi wata magana ga Allah in ba gaskiya ba wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke ciki ashe wannan alƙawli an riga an ɗaukar musu shi Allah ya bayani wannan a cikin ayoyi da dama yace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la tashtaru bi ayati samanan qalila duk shi na daga cikin alƙawarin da aka ɗauka musu kada su yadda ayoyin Allah da wani dan abin duniya kaɗan haka Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun kaji an ɗauka musu alƙawari yu'khad alaihim mithaqul kitabi an ɗauka musu alƙawarin littafi Allah yaqulu ala Allah illa al-haqqa an mun ka ce tafsiriya ce waɗansu malamai suka ce Allah ya ƙulu yana matsayin badali ne na misaku ina fata an fice ni kenan shi misakul kitabi shine Allah ya ƙulu Allah illa alhaq sai zaman to madadin sa yake waɗansu kuma suka ce a'a maf'ulun li ajlihi na ko ko atfu bayanin na to da atfu bayanin da badali duka ma'ana su kusan ɗai suke amma waɗansu suka ce maf'ulun li ajlihi na kenan misakul kitabi an karɓa an karɓa musu alƙawalin littafi Allah ya ƙulu alallahi illal haq ai li Allah ya ƙulu alallahi illal haq an yi ɗauka musu alƙawari dan kar su faɗi magana wanda ba ta gaskiya ba sai ya zamanto nan su sun ɗauke su maf'ulul li ajlihi na wa darasu ma fihi Allah ce sun karanta abin da ke ciki shi yasa ba a doka ta Allah ba hatta a doka ta baturi mutumin da san doka ya taka ta ya zama abin ban mamaki in dai za a yi aiki da dokat ba son rai da ayi ba shi yasa sai kaga wato ana mamakin a ce yanzu misali kaga cikin portar de teni in an kace portar de teni wato masu sawar kayan gwamnati ko ko kayan sarki ake ce musu to kaga duk wanda ake ganin mamakin aga ya taka doka daga cikin su shine jandarma domin shi yana daukar rantsuwa kuma shi sai ya karatun doka to haka kuma cikin dokoki masu karatun dokoki wanda ake mamakin ya taka dokoki a duniya shine wa shine wanda ya karanta dokoki misali yanzu kaga misali wanda za a ce maka dan aboka ne lauya ko kuma juju idan ya taka doka ai shine za a yi mamakin taka dokar da ya ko to haka dokokin Allah malami da a yi mamakin a ce kai ne gaba wajen taka dokokin Allah wa darasu ma fihi sun karanta sun karanta sun karanta sun sa abin da ke ciki a ba yanzu yadda dokokin duniya da aka amfani da su don son rai a'a ana yin su don saboda mai rauni yanzu turawa da sun ka aza dokoki relation international da suke zance su suka fi kowa take dokokin hakkin dan adam a duniya suke makamin nukiliya suke zuwa su yi saki bamabamai a kasashen mutane suke raba makauyawa makamai su je su tada bore ga gwamnatocinsu su sayar ma gwamnatocinsu makamai saboda su yaƙi waɗancan a yi ta kashin mutane ga banza su hallaka ƙasashe kullum su suke bayan waɗannan ababen amma kuma kullum suna cewa a'a akwai relation international akwai dokokin haƙƙin kare ɗan adam akwai dokokin kare haƙƙin wacece wacece kai kana batun zaka kare haƙƙin yara da mata da dabbobi kuma kayi makamin nukiliya wanda ke hallaka fiye da mutum dubu ɗari a minti ɗaya wanda irin tunani ne wannan kuna mutane ƙaryar banza almuhimmu dai Allah ya qulu ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fi Allah ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lalle ad-darul akhiratu gida na ƙarshe an gane ko khairun shine mafi alkhairi lil ladina yattaqun ga waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala nan duniya ko duk daɗin da mumini zai samu a duniya kaɗan na so man taɓe ne domin lahira wal akhiratu khairun wa abqa duk wahalar da kafiri zai sha a nan duniya wallahi so man taɓe ne duk daɗin da kafiri ya sha a nan duniya da ya ga mala'ikin mutuwa lokacin da za a zare rai wahala ta ƙarshe ta zama shi wanda ba ta da iyaka duk wahalar da mumini ya sha ma'ana duk kafirin da ya fi kowa jin daɗi a duniya to da ya ga mala'ikin mutuwa tak daga nan wahala ta kama da ba ta da iyaka musulmin da fi kowane musulmi shan wahala a duniya da an zo ɗaukar ransa daga nan ya shiga daɗin da shi ko bai da iyaka da haka ya kamata ka fahimci wannan da kyau almuhimmu gidan lahira shine mafi alkhairi ga waɗanda suke jin tsoron Allah Allah ya sanya mu daga cikin su sai malamai suka ce a cikin suratul a'rafi an ka ce wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna a cikin suratul an'am an ka ce walad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun a cikin suratu Yusuf sai aka ce waladarul akhirati khairul lil ladina taqaw to kaga can a cikin an'am an ƙara lamu an ce walad-darul akhiratu a cikin suratu yusuf an ce wala darul akhirati an kara kuma wato lamun amma anan sai an ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna to menene bambancin sai malamai suka ce a'a akwai bambanci can cikin suratu al an'am ana zancen kiyama na da tsoronta da tashin hankalin da ke cikinta kina ana bukata a ja hankalin mutane shi yasa sai aka kara lamun dan Allah ya ce walau tara iz wuqifu ala nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو سأنكتي ولا الدار الآخرة saboda ba a jima da kare bayanin tashin kiyama baro-baro ba ana bukatar sai an sake nuna maka muhimmancin wato lahirar nan a cikin suratul yusuf ana zancen kiyama ne don an ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah aw ta'tiyahum as-sa'a as-sa'a qiyama to shi yasa aka ce wala darul akhirati khairul lil taqaw nan ko ana zancen bani isra'ila na da zancen abinda an nasu na duniya kaga nan an yi musu zancen ana ba su kaza su amsa ana ba su kaza su amsa kenan nan ba zancen kiyama da aka ba nan zancen halin su na duniya ake yi fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arad hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuduhu alam yu'khadh alaihim mithaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa al-haqq wa darasu ma fi wad-darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun kaga da ana zancen halin su na rayuwar duniya shi yasa duk harafin da kaga ba a kawo cikin Qur'ani ba ko an kawo ko an ƙara ko an rage akwai hikimar da ta sa wannan sai dai kai in baka yi bincike ba ko baka sani ba ka bincika cikin littattafan da suke kula da balaga ta Al-Qur'ani wallahu ta'ala a'lam Allah ce to gidan lahira shine mafi alkhairi lil ladina yattaquna mafi alkhairi ga masu jin tsoron Allah afala taqilun ko kuma afala yaqiluna muna da siga guda biyu ta qira'a shine suke kira wato bitahtaniya ko kuma bil fawqaniya in ka ji an ce tahtaniya ya un ake nufi wadansu littattafan qira'at da tafsiri suka ce tahtaniya tahtaniya ta kasa fawqaniya ta un ake nufi mai digo guda biyu sama an gane ko in ka ji sun ce bil khitabi ta aqiluna kinan nan ana magana da kai ne bil ghaiba ya aqiluna sai ka gane bambancin su domin ta aqil ana magana da wanda yake nan ya aqil wanda baya nan shi yasa suke cewa bil khitabi wal ghaiba ko bil fawqaniya ko bil tahtaniya almuhimmu dai afala taqiluna cin ba za ku yi hankali ba imamu hafs ko ba za ku hankalta ba abinda kuke aikatawa ba abu bane mai kyau kuma ku gane cewa lahiran nan ita ce mafi alkhairi imamu hafs da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir da imamu yaqub su suka karanta afala taqiluna sauran qurra din da bamu kawo ba ina fata an fahimce ni su ibnu kasir su suka karanta afala yaqiluna shin ba za su yi imani ba to menene taujihin waɗannan kira'o'in in mun ka ce afala yaqiluna domin ana magana ne da su waɗanda suka shuɗe bayan su fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadha al-adna ina fata an fahimce ni to amma da an ka ce afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba sai ya zama to ko mu ce nan iltifati ne aka yi ma'ana ana magana da su kamar babu sunan sannan an ka ce shin ku ba za ku yi hankali ba ko kuma a'a afala ta kiruna shin ku musulmi ba za ku hankalci irin ɗabi'a su ba don ku ne ake ba bayani ku ɗauki wa'azi domin ga abin da suka aikata na ka tobara to ku yi hattara ka faɗa cikin abin da sun ka faɗa shi ne taushihin da malamai suka yi ina fata an fahimce ni nukta mu ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba shine cewa wannan aya akwai uwarta ta fuska harda a cikin suratu maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun wato adaa'u salata wattaba'u shahawati fatawfa yalqawna ghayya can adaa'u salata na nan ko wari fil kitaba mai hadda alqur'ani kai kokari ka rike Allah ya gane da mu mallam mu je aya ta gaba lokaci yana tafiya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرا إنا لا نضيع أجر المسلمين wannan aya malamai sun yi mata fassara guda biyu wasu daga cikin malamai suna ganin wannan aya tana da alaƙa ne da su bani isra'ila kenan daga cikinsu wato akan al'ada ce ta alƙur'ani zikrul adad al'adat alƙur'aniya alkulliyat alƙur'aniya in an ka ce wato alƙur'ani wani lokaci da uslubin da yake tafiya akan shi shi yasa akwai dubban mawdu'ai da za a iya fitarwa akan uslubi na alkur'ani cikin kaza cikin kaza cikin kaza cikin kaza za mu yi bayani kansu shi yasa kenan idan aka kawo mutanen da wanda suke na gari sai aka kawo waɗanda ba na gari ba haka qur'ani yake tafiya tun farkon sa har ƙarshe to da aka kawo munana daga cikin su fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba masu amsar rashuwa da sauran abu to sai aka nuna cewa a'a kakkasa tsammanin dukkan su suka lalace sai an ka ce wallazina yumassikuna bil kitabi daga cikin su kenan akwai kenan wallazina waɗanda yumassikuna bil kitabi kitab suka wato rika littafi wa aqamu salata suka tsaye da sallah daga cikin su inna la nudhi'u ajral muslihin mu ba za mu tozartar da aikin waɗanda sun kyautata aikin su ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a ita wannan aya tana magana ne kan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana an kawo ta i'tiradina an kare da bayanin su sannan aka zo da bayanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ba ta zamanto irin wannan al'umma ba ta lalace tana ta amsar rashawa a kowane lokaci ko da an samu bara gurbi a cikin ta amma ba su ne mafi yawa ba domin su bani Isra'ila mafi yawan sun kauce lu'ina allazina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu kaga ba su hali amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuntum khayra ummati أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إتكم بتلالة با إرم بني إسرائيل كنا سيدا من تو نان أن جتو دزن الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دان أنون فللتا دا جرمانتا أقبان سوران الأمومي تاو shikenan sai Allah ce to walladina yumassikuna bil kitabi wadanda suka yi riko da littafi nan wato muna da qira'o'i ko sifa ta karantawa in ka ce yumassikuna shine abin da jamhuri suka karanta akan shi massaka yumassiku ina fata an fahimce ni sannan imamu shu'ba ya karanta walladina yamsikuna bil kitabi to yumassikuna riko kankankan bil kitabi ba wannan tana nufin ta'kidi yamsikuna riko bil kitabi kankankan sai aka ce a'a saboda mutane maratib ne da an ka ce yumassikuna dan waɗansu sun fi waɗansu riko ko ko da yumassikuna da yamsikuna dukkan shi na nufin da waɗanda suka yi riko bil kitabi saboda ba'un ta zo dan karfafar da ma'ana suka ce idan aka zo da ba'un tana nuna karfin ma'ana amma akwai qira'a shadha amsaka yumsiku an gane ko wallazina yumsikuna bil kitabi waɗanda suke riko littafi wannan qira'a ce shadha ba qira'a bace ingantatta to me yasa aka ce yumassikuna suke riko yana nuna karfin abin amma idan aka zo wajen danganta shi zuwa ga Allah sai ba a ce masaka ba yanzu misali Allah subhanahu wata'ala da aka zo wajen riƙon Allah sai an ka ce wato ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kaga wa ma yumsik an ka ce ba a ce wa ma yumassik ba alhali riƙon Allah kuma shine mafi karfi fa akhadnahum akhdha azizin muqtadir ko ba haka ba to kaka sannan kuma Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ke rike sammai da kasai kaga bai ce yumsiku ba to kuma ai rikon Allah ya fi karfi sai waɗansu malamai suka ce a'a shi rikon Allah dan zatin Allah ba ɗaya bane da zatin dan adam shi Allah babu abin da yake da nauyi gare shi balle a ce kaza ya rika da karfi wanda bai rika da karfi ba a'a shi inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakunu amma shi dan adam rikon littafi abu ne wanda yake mai muhimmanci a wajen shi shi yasa aka a su bani Isra'ila saboda dan adam ana iya hankalta ma ya riki abu da karfi ko bai riki abu da karfi ba shi yasa an kace yumassikuna bil kitab ana iya cewa yumassikuna al kitaba sun rika littafi ko yamsikuna al kitaba sun rika littafi amma an kace yumassikuna bil bil bil kitabi sun rika littafi da karfi da karfi da karfi sannan ba ana nufin rika littafi ba ka ɗauko ƙur'ani ka riƙe hakan da mun yi zancen wannan hudu ma ate na kun bi kuwa ba wai a kama littafi a riƙe ba a riƙe kankan kanshi na ake nufi a'a ana nufin a yi aiki da littafi dan ka riƙe ƙur'ani hakan ga kankan kankan ka riƙe shi baka yi imani da shi ba ko kuma baka aiki da shi ba shine abin da ake bukata ba yumassikuna bil kitabi sun yi riƙo littafi ai bi ta'alimil kitab sun yi aiki da abin da littafi ya karanta shi ne abin da ake bukata a karanta littafi a gane ma'anarsa a karanta shi irin yadda Allah ya saukar da shi a yi aiki da shi kuma a yi fatan a gama lafiya wa aqamu salata suka tsaye da sallah sai malamai suka ce an yi atfu abin nan wato abin nan an yi atfu al-khas ala al-am domin riko da littafi ya shafi dukkan kowace ibada wa aqamu salata suka tsaye da sallah don saboda muhimmancin sallah aka fitar da ita da an kace tanazzalul malaikatu sai an kace war ruhu malaiku sun sabka da malaika jibrilu ruhu ai to ai shi yana daga cikin malaiku a ba saboda darajar shi cikin qur'ani kana samun wannan wani lokaci aka am sannan aka kawo khas wani lokaci aka kawo khas sannan aka kawo am duka sun kace lit tashrifi wal inaya kuma malaman balaga sun fidda auju daban-daban daban-daban saboda yin waɗannan abubuwan ɗaliban ilimi su tashi zuwa bincike inna la nudhi'u ajral muslihin Allah ce mu ba mu tozartar da aikin almuslihina masu kyautatawa daga aslaha yuslihu islahan as-salihu mutun nagari almuslihu mutum mai son a kawo gyara to in kai mutum nagari ne mutane suna son ka yanzu duk mutane nagari waɗanda dai suna dan abin nan ba ruwan su to ana son su amma almuslih mai cewa a kawo gyara cikin al'umma shine ba su duk mai wa'azi yanzu sai dai shi hankuri da kace jama'a kaza haram na wani ce da shi kace ka bace shi in kace kaza haram na wani ya ce ka bace garin su in kace kaza haram na wani ya ce ka bace uban shi wani ya ce kaza haram na wani ya ce ka bace kabilar shi in kace kaza haram na wani ya ce ka bace kasar su wani ya ce kace kaza haram na wani ya ce da shi na kake ina ma hari da dalili almuslih shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Makka yana matsayin salih shekara 40 mutun nagari amin suna son shi suna sumbutta shi suna komai sun yarda da hukuncin shi amma ran da yazo yace a a a kawo gyara ya koma muslih daga nan an ka samu matsala shi yasa as-salihu yana da daraja kuma yana da lada a wajen Allah amma al-muslih ya fi shi kima ya fi shi daraja a wajen Allah domin shi yana son ya gyaru na kuma ya kawo gyara cikin wasu shi kuma as-salih ya samu gyara ne a cikin karan kansa ka ku kina aikin ba guda bane inna la nudhi'u ajra al-muslihin wannan shine malaman balaga suke kira al-muslihina an kawo wato wudi adh-zahir mawdi al-mudmar ana iya kawo dhamiri amma sai an ka kawo adh-zahir kaga nan an ka ce walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah ana iya cewa inna la nudhi'u ajrahum domin waɗanda suka yi riko da littafi suka tsaye da sallah ai su ne wato mutane ne na gari to amma ai ba sai an kawo an ce inna la nudhi'u ajral muslimin ana iya cewa inna la nudhi'u ajrahum amma me yasa an ka ce muslihin sun ka ce dan saboda na farko a ban nuna maka cewa duk wanda ya riko da littafi kuma ya tsaye da sallah to mutum ne mai son a kawo gyara cikin al'umma ina fata an fahimce ni kenan shi sa Allah kawo almuslihina na biyu kuma don a yi kiyasi a kansu kenan sai ka gane cewa duk inda ka ga mutum ko ba bani Isra'ila na ba wanda ya riko da littafi wanda ke tsaye da sallah to wannan mutumin mutum ne mai son a kawo gyara a cikin al'umma son a kawo gyara cikin al'umma ko da bayanin ka yi bayani a gani kuma zuwa masallacin sallah asuba cikin jam'i to kana koya ma ‘ya'yanka da waɗanda za su taso bayanka da matasan unguwarku su koyi zuwa jam'in sallar asuba a aikace kenan ba ma wai a baki ba da haka kaka cewa aqamu salata to ina zancin kuma koya ma mutane a in kana sallah mai kyau dan ka ba yanzu yara sun san wanda uwayen su suke sallah kuma ni ba ku gani yara duk in suna koyon sallah baban su da mamman su ka zo ka iske da suka yi wani sai ce bari in gwada muku da babana ga sallah wani ce bari in gwada muku da mamata ga sallah ka ku ga in ban kaura kake yi wallahi ka sani ko karatun alhamdulillah sai ce bari in ga muku da babana ga karanta alhamdulillah yara suna da wata duniya ta daban tasu wanda su kadai sun kasa abin da suke tattauna a cikin ta malam mu je gaba mi Allah ya ce
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
Allah ce wa izna taqanal jabala fawqahum katun ambata musu kenan nan in mun ce waccan kalima ta wallazina yumassikuna bil kitabi tana magana akan ahlul kitabi wa izna taqanal jabala fawqahum an ci gaba da bayani ne amma idan muka ce wallazina yumassikuna bil kitabi ana magana ne akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zaman to i'tirad ne kenan yanzu na aka dawo kan magana kan su wato bani Isra'ila wa iz nataqana aljabala fawqahum Allah ce ka tuna lokacin da nataqana aljabala muka caccabo dutsi wanga fi'ili na nataqa min babi fa'ala yaf'ulu nataqa yantuqu mislu nasara yansuru idza rafa'a shay'a idan ya daukakar da wani abu wadansu malamai suka ce a ya an ce nataqa rafa'ahu ya dauke shi amma bi sautin shadidin ana jin wata ƙara ragagagagaga ba wai daukakawa kawai ba kenan dutsi na Allah ya bambalo Allah ya rirrigo shi an ka caccabo duci sagagagagagaga fauqahum samansu Allah ce ka annahu zullatun kace shi wannan wato dutsin zulla inuwa ce ko kuma kace girgiji ya ruhi wa zannu annahu waqi'un bihim sun tabbatar da zai faɗo musu ba zato suke yi ba wa zannuna wato zanna tana zakkuwa da ma'ana ta zato sannan zanna tana zakkuwa da ma'ana ta yaqini shine ake kira al-addad wani mallami ya rubuta littafi akan al-addad a larabci akwai kalmomin da suna ɗaukar kishiyoyin juna zanna tana nufin zato zanna tana nufin yaqini muminai Allah ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim su ne waɗanda sun yaqinin za su haɗu da Allah don ba a ta suna mumini na shakka zai haɗu da Allah amma kafirai su ne sun kace wa idza qila inna wa'adallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a inna dhunnu illa dhanna sun kace su zato na suka kiran ko kaga zaton su da muminai baiwa a ce sun zama to daya mun fahimci wannan da kyau almuhimmu dai wa zannu annahu waqi'un bihim sun tabbatar da wannan dutsen Allah zai isa ko musu da shi aka ce khudhu ma atainakum bi quwwa an an shafe wato qulna lahum kenan khudhu ma atainakum bi quwwa ku riki abinda muka baku bi quwwatin da karfi kenan yanzu kan an zamanto al'abin ya zamanto tilas a kansu wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun ko wa'astu da abin da ke cikin shi la'allakum tattaqun don ku samu takawa dole sai da an ka ɗauko dutse an ka haru nuna musu ƙudura shi yasa wato akwai lokacin da wani sannu sannu ba ta tafiya da shi shi yasa aka yi gidan kasu shi yasa a wato aka yi makamman yaƙi shi yasa ko ce ƙasa take jibge sojoji dan akwai wanda ke son ya kama mutane har ya zalunce su gaban sa ina fata an fahimce ni ba ko ne lokaci na ba laruma take tafiya da waɗansu mutane shi yasa sha'ir ya ce wa sharru in talqahu bil khairi dikta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasimu yanhasimi wan nasu in zalamu al-burhana wa tasafu fal harbu ajda ala dunya min as-salami yace wa sharru shi sharri in talqahu bil khairi in kace zaka tunkare shi da alkhairi dukta bihi zar'an to lalle sai ranka ya baci in ka ga mutum bai da niyyar alkhairi daya biyu uku to ita kanka in yace kuma dole sai ya maida ka cikin sharri cikin bautarsa to ku yi gaba da gaba da shi a mutu wa in talqahu bi sharri yanhasimi sharri in ya hadu da sharri yanzu yana kamewa shi yasa zaka ga miji nagari idan ya auri ba cewa da ba ta gari ba duk yadda za a yi ta kashe auren sai ta kashe sai ta nemi tataccen dan iska irin ta sannan zama gari wanda zai ba ta kashi ya baci uwarta ya baci ubanta ya yi mata rida rida ya hidda mata jini ta hidda mishi jini sannan gobe a ci gaba da zama irin shi take so haka idan mace wato abin nan ta gari ta armi miji wanda yake na banza duk yadda zai ya sake ta sai ya sake ta duk yadda za ta yi mai biyayya da ladabi da biyayya da sallah da komi da karatun qur'ani da nuna ya isa bai son ta sai ya samu yan iska irin tashi duk wanda uwaye ne suka son su ce mai sai mun tsine ma in ka abin ga in ka sake ta ai ni ni baka nono in ji uwa in kai sake ta tsine ma zai yi to ai can in an ji sa'a yalla shi na iya bar muku kafin ku mutu abin nan amma ran da tattaso zai sake ta sai ya nemo irin wannan irin tashi yan duniya mai wato mai rambaɗa kwalli ga ido tana marmaɗi da ido kamar ansa sinyal wadda kuma ta iya fansai ko ko ta waye ta yi civilize wadda zai iya sawa cikin mota rinka yawo yana gwada ta ga duniya a ga irin matar da tashi ta gwadi cikin taro shi yasa kan baka ba kanka wahala in ka ga ɗanka bai son mai addini to kai mai wa'azi hankali ne shi dawo kakka ka ɗauko yarinya ɗiyan mutane mai ladabi da biya da karatun Kur'ani ka bashi shi halakata don shi na ɗanka in ka ga ɗiyarka ba ta son mai addini to in wanda ka sun ta yana da addini don ka a yi bi babu rago shi kashe kare shi kashe ragon layya ka bari ta zaɓi irin wanda ta kaso amma ka yi mata wa'azi har in ta yarda in ta ga ta iya hankalinta ya dawo sannan ka haɗa ta kuma in ka san ɗanka bandina kakka yarda a ɗauki ɗiya ta gari a bashi ya je ya ɓata ɗiyan mutane shi ka yi ma mutane adalci yadda ka san ɗanka ba na gari na ba ba ka yarda a ce in mace ta ka bashi to kai ma kakka je ka ɗauko ɗin mutane ka gama shi da shi in ka fahimci ɗiyarka bandita to kakka yarda a ɗauke ta a gama ta da ɗan wani don saboda kana da alaƙa da baban shi don saboda a je a kai ta a lalata mata rayuwarta bai yi ba kawo almuhimmu wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna akwai wato mutane wa in talqahu bi sharri yanhasibu inji sha'ir wan nasu su mutane in zalamul burhana in sun ka zalunci hujja wa tasafu sun kai tsaitsayin daka sai an mai da ƙarya ta koma gaskiya gaskiya ta koma ƙarya kayi kauce ma mutum kayi kauce ma mutum ya ci haƙƙin kaɗai ka kauce ya ci biyu ka kauce ya ci uku ka kauce shin ba abin haka ne an san kuma sai ce a'a dole dai kullun shi zakuwa zai iya karba ka karbi bashi baka mai ruba kayi ƙarya gobe ka zo ka karbi kayi ƙarya jibi kayi kuma kullun kai baka zama ta illa sai an ce maka ba a basuwa ko ku sai an ce ma ba a bari sanar da zaka ba mutane lahiya ai dan kumya in yayi abu ɗaya wanda bai dace ba bai sake dawowa ga wuri to almuhimmu dai su waɗanga lahiya ba ta tahiya da su annabin Allah ya zo sun ki yarda an ja ayoyi sun ki yarda an yi sharha sun ki yarda an yi duk usulubin da za a yi sai Allah ce to bari mu mun ka san maganin ku na taqallal jabala fawqahum sai an ka doko duce an ka ce to yanzu duk wanda bai bi Allah ba saki za a yi sai ko aje iskanci Allah mun bari mun bari mun bari mun bari Allah ya kyauta almuhimmu dai wannan kissa kamar da malaman tafsiri suke cewa wannan kissa ta zo a cikin mi a cikin wurare daban-daban ta zo a cikin suratul baqara Allah ya faɗi wannan wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun wa id akhadna mithaqakum ashe lokacin da muka rike alƙawalin ku kenan ashe dalilin da yasa aka dauki dutsen saboda an rika alƙawali wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura an ka dauki alƙawali akan su an ka dauki duci a can an kira shi at-tur na an kira shi aljabal dan ka gane da aturu da aljabal dukan manyan manyan duwatsu ake nufi khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sannan sai Allah ya bayyana a cikin bakara bayan sun ga dutsi sun dauki alkawali sun dawo sun tabbatar da haka amma ina Allah ce summa tawallaytum min ba'di zalik ana kare wannan shikenan sun ka jayi dama dutsi na suke tsoro ko da ya tafi sun ka jayi haka Allah subhanahu wataala ya faɗa har yanzu a cikin suratul baqara wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atayakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna suka ce mun ji mun saba kenan suna ganin duci sun ga duci sun kace sun bi suna juyawa an kace sun kace kai mun gina mun tashi daga wannan shi yasa malam Bahaushe yace ana tankwaha kai na kaba dan horo in ji malam bahaushe ba da bane duk wanda sai ya ga bulala ko sai ya ga sanda ko sai ya ga bindiga ko sai ya ga uwar bari zai cewa shi bai Allah to wannan akwai shi imani da gaskiya mai imani da gaskiya tun ana zaman tun ana zaman lahiya ana laluma ake bin Allah amma in kace sai ta bace zaka bin Allah to wallahi akwai matsala Allah subhanahu wataala ya gane da mu Allah mu je aya ta gaba mu gani ko muna samu wani abu cikin ta wa in akhadha rabbuka min bani adama min ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
wannan aya malaman tafsiri suna da mazhaba guda biyu akan fassararta kuma waɗannan mazhabobi guda biyu idan muka duba za mu ga ba su ci karo da juna ba duk da yake wani ɗalibi zai isa tsammanin kamar waɗannan maganganun guda biyu sun ci karo da juna wannan aya tana magana ne akan wato abin da ake kira alamu zar tun lokacin da Allah bai halicci ɗan adam ba gashi a duniya suna cikin tsatson annabi Adamu Allah ya fitar da mutane daga cikin tsatson annabi Adamu shi yasa Allah ce wa iz akhadha rabbuka lokacin da ubangijinka ya dauka na akwai maf'ulun bihi mansubu sun ce wa iz akhadha rabbuka almisaqa lokacin da ubangijinka ya rike alkawali min bani Adama daga mutane yan nan bani Adama in muka dauki wannan fassara na ƴaƴan annabi Adamu min zuhurihim daga bayansu kenan tun lokacin da suna cikin tsatson annabi Adamu wa ashhadahum ala anfusihim Allah da ya fitar da su daga cikin tsatson annabi Adamu suna cikin alamu zar sai ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba ni ne al-rabbu shi na nufin al-khaliqu wanda ya halitta al-maliku wanda ya mallaki abubuwa al-mudabbiru mai tafiyar da al'amura ba ni bane ke ni kwanan in ni ne ubangijinku kuma ni ne ni cancanta ku bauta mini qalu sai kowa yake bala Allah eh haka nan ne tunda alastu bi rabbikum nafyuna shi ko nafyun nafi isbatun ana kawo ta don saboda a kore korewa an gane ko bala suka ce eh shahidina mun shaida an taqulu yawmal qiyamati dan kar ku ci ranar tashin alqiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance gafalalu daga wannan waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a ita wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum tana da alaka ne ba ta da alaka da alamu zarri ma'ana wa iz akhadha rabbuka Allah ya dauki alkawari kenan min bani adama daga iyan annabi adam min zuhurihim daga bayansu a aihi wannan wannan yazo bayan wannan wannan yazo bayan wannan dama ana haihuwa ne ta hanyar ciki zurriyatahum kowa yana ɗauka su wa ɗauka ciki mata suna ɗauka ciki wa ashhadahum ala anfusihim sai Allah ya shaida musu ma'ana halittun da Allah ya yi duk abin da Allah halitta yana nuna akwai Allah don bai yiwa a samu halitta babu wanda yi ta wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid fasara ta biyu kenan qalu shahidna mutane sun ce lalle tabbas sun yarda akwai Allah don kafirai sun ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah to Allah ce nayi haka an taqulu yawmal qiyama kina Allah taqulu don kakku ce yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance mun rabkana daga mi daga wannan hujjoji da Allah ka kafa kuma mu Allah ya ba ku hankali kuma ya kafa ku hujjoji kidan wannan sune fassara guda biyu waɗanda malamai suka yi sai dai gobe insha Allah rabbul alamin za mu zo mu yi bayani don saboda aya tana buƙatar bayani mai yawa in Allah ya so kuma in Allah ya ba mu iko za mu yi bayani akan waɗanda suka tafi kuma da yadda za a yi a haɗa su waɗannan fuskokin guda biyu da izinin Allah subhanahu wataala nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته